الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الصادق المصدوق سرا وجهرة huwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqu al-masduqu mai gaskiya abin gaskatawa sirran waje harata a boye da fili
هو الشمس إشراقا هو البدر برة huwa shine dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ash-shamsu rana ishraqan wajen haske Ah, huwa al-badru shine cikakken wata gurratan wajen hasken dai irin na irin na fuska ba haske irin na fuskarsa ba to kaman cikakken wata ne wato wannan dukansa tashbihi ake yi tashbihi baligi wanda aka cire masa adatu tashbihin ba a ce huwa ka shamsi ba a huwa shamsu shi ake cewa tashbihi baligi wanda an cire harafin tashbihin an fahimta yawa saboda tsannan wato eh, wato cikar cikar fuskar tashbihin shi yasa ake cire ma harfin tashbihin to kuma shi tashbihi galibi a wato almushabbahu dunar mushabbahi bihi shine ka'idar tashbihi duk sanda za a kamanta abu da wani abu to shi wanda ake kamantawar bai kai wanda aka kamanta shi da shi ba a nan sai zamanin in aka ce huwa ka shamsi shi kamar rana ne kamar shi din kamar bai kai ranar ba kenan an fahimta da muke cewa a hausa kama da wani batawa ne to ka'idar tashbihi shine almushabbahu dunal mushabbahi bihi ka gani fi shab- a cikin ita siffar da ake zancen shabbaha su din to amma tashbihi yakan zo ala gairi babihi ba akan babinsa ba sai zama kuma akasin ne kuma yakan zo a hakan nan din yanzu irin yadda za a ce wa salli ala muhammadin kama sallaita ala ibrahima kaga ai an shabbaha salatin da za a yi wa manzo Allah da salatin da aka yi wa annabi ibrahim to ka'ida mushabbahu din shine salatin da za a yi wa shugaba to dunal mushabbahi bihi shine kuma bayan abin shabbahawa da shine shine salatin da aka yi wa annabi shine ka'ida amma a yare yawa amma yakan fita daga wannan ka'idar shi ta shibihin balanta na ma a zance irin na kudusi ko abin da ya kama da wannan to kaga irin wannan shine kamar shi ma ya fita daga babinsa domin haska kawo manzon Allah wace ce rana domin ita ranar kacokan ai daga hasken nasa take kuma ita rana ba ta iya ratsa ba kowane duhu za ta iya ratsa ba duhun bai yi duhu ba ne in duhun ya yi duhu to ba za ta iya ratsa shi ba ko ba haka ba yawwa yanzu yanzu ai rana ba za ta iya haska mana zuciyarmu ba ko ba za ta iya haska mana zuciyarmu ballantana ta tsarga ta haska hankalinmu ta haska wannan sai wani irin hasken kuma na daban to shi ne to- to amma fuskar da ake cewa kamar rana ɗin wato gamewar hasken nasa babu wanda baya cikin wannan yawa to shi ne kawai wajen gamewan ne kuma ita ranar ita ce gayar abin da ake a cikin kaunu wanda za a iya kwatantawa da shi saboda ba wani abu da muka sani da ya fita ita ranar yasa ake manzo Allah lakabi da wannan a ce shamsul haqi to عليه سلام الله مسيا وبكرة gaisuwar Allah tabbata gare shi amincin Allah tabbata gare shi yammaci da safiya مواهبه كالودك نفعا وكفرة baye bayansa kamar madari suke wajen amfani da yawa
ولا برك إلا بشره والتبسم babu wa- ba- babu wani wato walƙiya madarinsa in ya tashi zuba babu wani walƙiya illa bishiruhu face sakin fuskarsa shine walƙiya idan ya so sakan ma fuska inda wasu ma mutumin asalif ai kaga da ya fito ya ganshi a daure a jikin sariya tumin sawaril masjidi farko murmushi ya fara yi to daga nan ya san cewar shikenan ya aminta sai gashi ya zama radiyallahu ta'ala anhu gashi ko daga cikin rikakkun kafirai na najadu manya a wannan lokacin a gashi an kamo shi an daure an ci nasara da shi maki ne tantagarya amma manzo Allah da ya fito zai wuce wurin sallah zai bi zai shi ya masa murmushin nan to shikenan to baiwa ta samu kenan gashi har yanzu ana faɗarsa ana cewa radiyallahu anhu wata ba su da murmushinsa sakin fuska da murmushin shine kaman yana walƙiya kenan to zai zubo da baiwa kenan zai yanda kasan girgije in yana walƙiya za a yi ruwa kenan to shi kuma in ya zo sakin fuska yana murmushi to zai kwaranyo baiwa kenan to والكف تهنيك لا يلمتدفك tafi ya tabbata ga manzo Allah ta hamida take kwaranya kal hayal muta da fiki kaman girgije dai mai tsitsita da ruwa
lahu nusu yahdi kal abil mutaraddiki akwai nasiha ga manzon Allah ya hadi da yake shiryatarwa ga barin fada kal abil ga barin bata kal abil mutarafiki kaman uba mai tsannin tausayi ga ɗansa mhm ajallu ibadillahi qadaran wa asliki mafi girman bayan Allah a alƙadari wa aliki shi manzon Allah ba a togo a cikin girmansa duk girman da za a faɗa za a yi togo banda girman manzon Allah wannan idilaki za ka yi wa wai za ka yi ma'ali la tusa bi rasamin wa mantiki ɗaukake ɗaukaken manzon Allah to latu husa ba a iya iyakance ta ko da rubutu ko da zancewa ne mutum wannan duk suna da iyaka shi ko huwal kullu a san duk abin da bayan da za a ce juzu iya iya rika kullu ina man juzu indal kulli ma adinahu wane juzu'i juzu'in komai yawansa komai girmansa komai kasaitarsa in ka hada shi da kullu sai zama kuma dan kankani haka yake to annabi shine kullum
walau lam yuhibba al'adda kafun wala fam koda kuwa lau koda kuwa alkafu wala famu tafi mai rubutun kenan wala famu ko baki mai faracin lam ya gibba lam ya gibba al'adda wato bai bar kidaya ba wanda bai cike da kidayarsa ba
ala fatamassak min hudahu bi sunnati Ah, alana an fata masak bi sunnatin kai riko da tafarki min hudahu ita ce shiriyar annabi
hiya rahmatul muhdatu a'zamu min nabi wannan tafarki na manzo Allah hiya arrahmatul muhudatu ita ce jin kai da Allah abu bayarwa ga halitta baki daya inda yake faɗa dai cewa inna ma ana rahmatul muhudatu a azamu minnati mafi girman baiwa
atana biha nuran li kulli junnati manzo Allah ya zo mana da wannan rahama ta Allah nuran haske li kulli dijinnatin ga dukkan duhu haske mai haskaka dukkan duhu
mutaqun min al-jinsayn insin wa jinnati abin bi ne daga jinsi biyu insin wajin na mutum da aljan wasa harta sakalai ne da yake faɗa a cikin hizbul bahari wasa harta sakalai ne ko ba haka ba lahu sallallahu alaihi wasallama to ومن لم يطيعه فالوسام المسلم wanda duk bai bi shi ba to sakayyarsa kan sakali zarare shine wat- wato mai zarcewa
مؤلا على كل الأنام مسود mu'allan abin ɗaukakawa ne ala kullil anami a bisa dukkan halitta baki ɗaya din da ya ce wa adili kiɗin nan dai musawwadun abin baiwa shugabanci shi ma dai ala kullil anami dukkan halitta manzo Allah shine sayyidu su kuma da halitta abidun ne mhm لو الفخر يبقى والأولى يتأبد alfahari ya tabbata gare shi ya baka wanda yake wanzaje har abada alfaharin manzan Allah girmansa wal ula da ɗaukarsa ya ta'abbadu wanda yake dawwama shi ma titir
تكفل منه بالرسالة أو حد awhadu wato makaɗaici wanda bai da tamka bai da bai da bai da tsara bai da nabi shine minhu shine dai annabin dai takaffala bir risalati shi ya lamince mana da zuwa da aiken Allah
معان بتوفيق الإله مؤيد da mu'anin ne shi eh, abin eh, wato t- taimako ne daga Allah ta wajen haisu shi ita kenan fa innaka mansurun mu'ayyadun abin karfafawa kuma bi tawfiqil ilahi daga tarin Allah
منا- م- م- مناجا بأسرار الحقائق ملهم munajan abin gani da shi mulhamin abin yi wa kimshe bi asrarul haqaiqi da asiru na haƙiƙo kuma ba
فمن ذا الذي يعلوه فمن ذا الذي يهويه من الفضل ما هواه babu wani wanda zai tarar da ma hawa abin da ya tarar min alfadli na daraja da fifiko istifhami dai na inkari ne
أليس الذي ما بلغته وما جواه ai tabbas shine wannan da ma dalla bai bace ba kaddu da dai wa ma gawa bai bar- bai bar hanya ba dai shi kuma wani istifhami na takariri ne tabbatarwa zaka yi
وللأفق الأعلى تمكن واستوى tamakana ya tabbata wastawa ya daidaita bil ufuqil a'la a sasanni mafi daukaka ga baki daya kan kaunu sai dai zama duk kaunu tana kasansa
منزه أسرار الفؤاد عن الهوى munazzahu abin tsarkakewa asrarul fuadi sirrukan wato zuciyarsa ne anil hawa ga barin karkata ga son zuciya ah, lizalika لذلك لم يعلق به قد معصم lizalika dan haka ne ma a samu laifi lam ya alaka bihi bai tabarata da shi ba kaddu da dai
هداه فلا يدخلك شك هو الهدى hudahu huwal huda inna hudan lahi huwal huda eh shiriyar manzon Allah shine shiriya fa la yadkhul ka shakun kada kai komo ya shige ka
فشد عليه القلب ويهك واليد to fa- wai haka ina tausayin ka fa shudda alaihi alqalba wal yada ka daura zuciyarka da jikinka akan wannan shiriyar shine yada din hannun da ake nufi wato jikinka gabaki daya shi yadu laraba suna suna amfani da shi a matsayin kaman wato a- a- hannu gabaki daya zai ce bi ma kasabat aidihim da abinda suka tsuruta kenan ba wai hannun ake nufi ba gabaki ɗaya saboda annan akasal amalu tuzawalu bil yadi ana gogayya ayyuka ne da hannu shi yasa ake ake ibarar jiki sai a ce hannu kamar yadda wani lokacin sai a ibarar zati gabaki ɗaya ce wajuhu in aka ce wajuhu to ana nufin kai kanka ka cokan gabaki ɗaya saboda mu zaman abin fuskanta a tare da kai to fuskarka shine ko ba haka ba dangane dai da ana duban abubuwa ne yawwa يخلصك منه ها هنا وكذا غدا Mhm, maliyun ba بإنقاذ العباد من الردى Mhm.
وقد زخرفت عدل وأجت جهنم to eh, maliyun kaga mai lamun cewa shine wanda yake wadatacce mai yin- mai mai lamun cewa da tsamo bayi daga halaka yuhalliska zai tsamo ka hahuna a nan duniya ka fita daga bala'in duk bala'in duniya in manzo Allah duk girkicin duniya yawa fadari su malmamuni fi da harhi hufiz haka ma shehu ya ce sunansa ma an ka sani ka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam fi da harhi hufiz inda ka san sunan to mutum ya tsira fadari su malmamuni fi da harhi hufiz fa ishma dahan yawa ma dumta tadri muhammada fadari su malmamuni fi da harhi hufiz to shine yuhallis kamaliyo wannan mawadaci mai lamun cewa da tsamo bayi daga halaka to shine zai tsamo da kai hahuna a nan duniya wa kaza gadan hakan nan da gobe waye shi minhu shine annabi min din mai shi ne a galibi ta bayani ce ba ta tabi'idi ba ce fassara yake yana bayanin abin da ya faɗa ne galibi min ɗinsa da yawanci ta bayani ce in ka ce daga gare shi sai a rasa inda karatun yake to yanzu yi haliska min zai tsamo ka daga gare shi shi ba ka gani wancan maliyun din yake fassarawa Mhm. Eh, yi haliska maliyun wato mai lamun cewa biyin ƙazil ibadi da tsamo bayan minar rada daga halaka yi haliska zai tsamar da kai hahuna nan duniya waka zagadan da gobe waye shi minhu shine annabi yawa to وقد زخرفت عدل عدل وأجت جهنم an kawata alhalin a lokacin nan hakika an kawata aljanna ta zama wa ujjaj jahannama kuma an hura jahannama to mhm كل من استعصى تحت تكي وكل وكل من الإسيان تحت yau تكية mustafa mana هو سوى المصطفى من بينهم kuma بمزية murattabatin ba مرتبة أو أفرة أزلية Kul- kulli- wa kullum a a halin wato ga, ga, ga aljanna ga kuma jahannama wa kullum kowa a wannan lokacin tata ta ƙiyatin yana ƙarƙashin tsoro da firgici ka gani minal isyani saboda yana duban ya taɓa saɓon Allah ya taɓa wani abu Allah wanda yake ba haka ba to Allah dai kiyaye mu Allah Allah sa muna muna muna, muna tafin auliya a wani lokacin nan Mm, shine maganin abin kawai abin wannan hargitsi na mai ina zai shige wannan gurin wai la hawla wala quwwata illa billah ga mu dai shagwababbu a narke ba aiki ba kirki ba hali ba wani al'amura sai ka gani ka gani to Allah bai kiyaye mu ai wannan zamani Allah ya soka mana da alheri ba karami ba wato Allah ya ba mu kwararin injina wanda za su tashi da mu a kiyaman nan su ketare da mu hadura dai mutum ko ba neman tsiya yake ba to bai kamata ya kauce wa wa'annan wato manya-manyan jiragen ruwan ba masu katin-katin ɗin fulogai su ne kawai maganin abin Eh, amma wato tsayin benin lahira da duhunta da tashin hankalinta da waye kai yadda muke nan ba magana wallahi tallahi duk faduwa za a yi Eh, amma in ana cikin wa'annan Allah ka dube mu da rahmanka ka tabbatar da mu a cikin dafukansu in albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to siwal mustafa in ka ga wanda baya cikin shayi sarki a lahira sai annabi Allah ya ce limanil mulkul yawma ya ce lillahi alwahidil qahhari to a nan gurin annabi kuma yake sarauta kusancinsa da Allah ba zai gani ba saboda an ce Allah shi kadai ne sarki a ranar to ga kuma annabi shi ma yana sarautar ka gani fa to kaga ba karamin magana ba ce wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa min bainihim zababbe daga cikin su ba wani wanda darajarsa da kimarsa da ajawalinsa da matsayinsa ya kai ya iya dimfara Allah babu shi kowaye ya je gurin fatattako shi za a yi ta gani a cikin wannan halin komai rikar matsayi komai rikar martaba to sai dai tafaki a jikin mai abin ta gani bilhiki wa la'izun kenan mutum ya fake daga gefe daga gefen ma'aiki Allah taimake mu to shi ne yake cewa ya ce mai siwal mustafa min bainihim sai wanda aka zaɓa daga cikin su bi maziyacin da darajar da darajar da Allah ya aje ta wadda ita ce ƙarshe shine annabi eh murattabatin wacce take tabbatacciya an usratin azaliyatin ita kuma wannan daraja wani zaɓi ne azali Allah ya yi shi zaɓi ne wanda yake ƙadimi yadda Allah yake ƙadimi haka zaɓin yake ƙadimi shi ma wannan yawa makanatu makanatu rusulillahi ghairu khafiyati wa sayyiduhum wa sayyiduhum hadha al-muhabbu al-mukarram to makanatu rusulillahi matsayin ma'aikan Allah ghairu khafiyatin ba boye take ba dan kaka ce rushe su aka yi ba rushe su muka yi ba su ma sananniya ce ba ba boye ya bace ba dama kowanne rikakke ne amma fa wa sayyiduhum shugabansu wanda duk sun sun koya masa shine hazal muhabbul mukarram shine annabi kenan eh abin soyarwa kuma abin karramawa to
li ayatihi minhum anat kullu ayati kullu ayatin minhum duk aya ta annabawa anat li ayatihi ta sun koya wa ayoyinsa ta sun koya duk mu'jizar annabawa ta sun koya mu'jizarsa Mhm.
وحيث انتهوا منه تدابي بدايته to hai sun ta hau ta yadda suka tike to ita dabi bidayati min hutar daga nan ne shi ko manzo Allah ya shirye to a farkon lamarinsa shine farkon inda ya fara kenan domin duk gabaki ɗayan shari'un su gabaki ɗaya da aka tattare idan ka ji ma ubangiji ya hori manzon Allah da abu a cikin alkur'ani to a'a ba wai horonsa ake yi abin ba ana gaya maka abin da yake a kai ne ya ayyuhan nabiyyu taqillah to dum ala taqwaka ne haka da kai ashe yana yawan faɗa wannan ko ma'anarsa dum ala taqwaka tabbata kan yanda kake da kide ce ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi to in ka tattar duk abin da Allah ya ambata game da annabawa da aka ce kai koyi da shirya su ma'ana ana gaya maka cewar wato ka tabbata akan haɗe duk abin sufofin nan nasu da aka faɗa na annabawan nan kaga sun yi sun wuce ko kowa ya zo ya tike mukaminsa ya wuce kowanne ya zo ya tike mukaminsa ya wuce sai ya kunshe ga baki ɗaya mukaman nasu da ahwalinsu da martabobinsu ya bayyana da shi tun a zamansa na kogon hira ɗin nan to za ga baki ɗaya ya tattare ya abin nan to wannan duk kaman ba a fara tafiyar ba sai kuma da fara zuwan kuma namusi sannan aka fara ashe kaga wato su duk inda suka tike gabaki daya ta nan aka yawwa aka fara shine ma abin da ya fara bayyana da shi tukunna Mhm, to ka gani فأبها بحكم صادق وإناية mu je mana مسار بأكل المدد راية غايته fama فما أحد قدامه يتقدم ba da haman za Allah sai ya zamo mata rufe atrayatu gayatin dissan da aka ta- daga wata tuta ta matuƙar yaƙi a- a lilma- wato dissan da aka daga rayatu gayatin wato tuta ta matuƙa lilmajidi na girma tuta ta ma'ana ce in aka daga tuta ta girma maƙoƙo- ƙarshen girma to fa ma ahadun ba daya ya takaddama da yake gabata kuddama hu gaba gare shi sai shine gaba bi hukumin sabiqin wannan kuma da hukunci ne magabaci na Allah wa inayatin da kuma kulawar Allah gare shi Mhm. Allah ya damu da shi Eh, wai misali irin damuwa da muke cewa ya ce ya damu da abu yawa irin tasa damuwar shi Allah tabarau Allah ya damu da annabi sosai da sosai kuwa shi duk abin da yake a gabansa kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muradullahi to
ونائك ممن كان جبريل خدنه nau'ishinka ne mimman kane wato jibrilu hidinahu ya ishe ka girma daga wanda jibrilu ya zamo shi ne ma'abucinsa a cikinta yadda ka san yusha'u suna tafiya da musa ɗan imrana to shi kuma na mala'ika jibrilu ne hidinahu shi ne abokin tafiyarsa shi ne shi ne da'iman laziminsa a cikin kaiwa da komowarsa da komai da komai wala mutashi za ta ahada ne
فجاء قلبه بالنور إذ شق بطنه to ya cika zuciyarsa bin nuri da haske da aka aiko shi da shi idan shakka baɗina hu yayin da ya tsaga cikinsa ɗin nan shine zuciya ta sa
وأسرى به إذ كمل الله سنه wa sirabihi sannan ya tafi da shi da daddare kuma izi yayin da kammala Allah sunna Allah ya cika shekarunsa
مراكيه في الإسراء تقضي بأنه ألا- على كل مخلوق سواه مقدم maraki matattakalarsa a cikin Isra'i takadi ta yi hukunci bi annahu cewa shi ma yake muqaddamu shine abin gabatarwa ala kulli mahalukin siwahu a bisa dukkan abin halitta waninsa daga yanzu dai sai da ya wuce kaunin gabaki daya duk wani mai martaba aka je aka sallama aka yi sallama aka yi gaba yawa to من الخالص الواكي من الشر خيره manil khalisu wane ne tatacce wanda yake zaɓin zaɓin zaɓin zaɓi na ƙarshe sai da Allah ya gama tonawa tukunna gabaki ɗai ƙarshen zaɓinsa to annabi alhalisu kenan alwaƙi hairuhu wanda alherinsa yake tsarewa mina sharri daga dukkan sharri duniya da lahira na نعم يؤمل منه النفع يؤمن غيره yu'ammalu naf'u minhu yu'ammalu naf'u minhu wanda ake gurin amfani daga gare shi yu'manu dairuhu an tabbatar ba zai cutar ba mhm ya umru wala in akhlafa la ghaytu mayru ya ummul wara yana game talikai da baiwarsa am- ya ummul wara mai ruhu ciyarwarsa mai ru kenan eh amirul kullil musnifina Ah, ciyarwarsa ya ummul wara yana game halitta in a halafa la gaisu idan madari yayi jinkiri to na'am wal mla Man al murtaki? manil murtaki wane ne mai hauhawa fawqa samawati ghayru manil murtaki wane ne mai hauhawa fuka samawati burbushin sammai duka gairuhu waninsa wa man zal munada wal bariyatu wa wane ne abin gani da shi walbariyatu dukkan talikai baki ɗaya nuwoma suna masu rintsawa da faɗakakkunsu da waɗanda suke masu baccin nasu duk dai a- a a rintsan suke ga baki ɗaya
zakat naru ashwaqi ilayhi wa ma khabat to naro ashwaqi wato wutar begani na ilayhi ga annabi zakata huru wa ma habat bata bice ba kada Allah ya bice ta barka rasulullahi bicewar wannan wuta ita ce masifa ki ashe mutum wal mla wali nafsin siwa hubbihi abad walimla dan mai lamarin ba zai zama haka ba wali nafsun gashi kwarai ta tabbata gare ni abat siwa hubbihi da taqi wanin san sa sai shi mhm wata azimuhu fil alamil kulli kada sabat Ah, girmama shi kad sabata ya tabbata fil alamil ulu a cikin madaukakan halittun Allah sune mala'iku mala'ikatu saba'i ibaki ta'ahabat Ni Isra'il.
isra'i kullum alayhi yusalli kaga mala'ikun rufi bakwai din nan shine sammai bakwai ta ahabat ta shirya ta yi tattali li isra'ihi domin zuwansa da daddare a kullun kowanne daga cikin su yusallimu alaihi assalamu alayka ya rasulullahi aikin kenan suna ta tayi bayan dama suna ta salati yanzu kuma ga mai abin yanzu saboda haka sai gaisuwa kuma to humu qadaru lil mustafa haqqa qadari su ne suka ba da alkadari suka ba da alkadari ga almustafa zababban Allah haka kadarihi wato gaskiyar alkadarinsa
wa qamu lahu bil haqqi min tarad birri sannan wa qamu lahu bil haqi sun tsaya da haƙƙinsa min fardi birrihi shine farlancin biyayya gare shi shine yi masa salatin da suke ta kwararawa ba aikin kenan mala'iku ba kankautawa
وجبريل أدراهم بتاسيس أمره to jibril shine sanar da su da karfin lamarinsa gurin Allah da kafuwar lamarinsa gurin Allah shi ya sanar da su kamar shine shehin su kenan inna musu annabi shi jibril shehin mala'iku kenan mhm
وداه قصير الظواهر بغيره to wato fagen manzan Allah kasiyun manisanci ne mai nisa ne ya nisanta ya nisanta ya nisanta Allah wahizi gairihi gabarin hararowar waninsa wani ya iya hangowa da idanun ruhinsa ko idanun sirrinsa ko menene ya iya hararo fagen ma'aiki wannan ya nisanta ya kori na وليس إلى الشمس المنيرة السلم walaisa sullamu babu tsani ila shamsil munirati zuwa ga rana mai haskaka asa tsani a jurin rana ba za ta yi ba to haka yake nan ولما صفاه ربه من عباده yayin da ubangijinsa ya zaɓe shi daga bayansa وطهره في ذاته ya واعتقاده tsarkake shi a cikin zatinsa da itikadinsa
وجرده سيفا لفتح بلاده ya tsiraita shi takobi lifatihi biladihi na buɗe ƙasashensa kuma alfatihu lima ugulika kenan Mm.
مهار ظلم الاشراك نور ولاده to hasken maulidinsa sai ya shafe zulamal ishiraki dubbai na shirka da na nufaka ma da na waye duk gabaki ɗaya ya shafe Eh, duk an mutsike gabaki ɗaya duk wani abu da kafiran da munafukan da fajiran duk an mutsike su da albarkar maulidin manzan Allah to ولا عجب فالليل بالصبح يهدم babu mamaki domin dama dare a yana karya shi da hudu wa safiya ko in safiya ta zo komai duhun dare to a karya shi kuwa duhun nasa to تكنبه من ذي الجلال إلى istina'uhu zaɓi min ziljalali daga ubangiji takan nafa ya ritsa shi
زكاة فزكت أفعاله وطباعه ya tsarkaka don haka ayyukansa da ɗabi'unsa duk suka tsarkaka
فما شبه تمتد في القبر باؤه ba ma shabba bai samarmarta ba hattamtar da ba'uhu har sai da bankaminsa ya miƙu filfadila cikin daraja
منار هدى يهدي القلوب شعاؤه idan إذا لم تلق شمس ولم تبرد أنجم manaru hudan hasumiya ne shi na shirya wanda shu'a'uhu haskensa kyalkyalinsa ya hadil kuluba yake shirya zukata iza a yayin da lamta luhu shamsun ba sauran rana take haskaka wa lamta budu an juma taurari kuma ba su bayyana ba gabaki ɗaya to shi kenan sai zo ga hasumiyar shirya kuma duk annabawa sun wuce gaba ɗaya an koma cikin duhu dindim to sai kuma ga ga annurul kulli kuma gashi nan to
وإذن له دار النعيم وأزلفت an tanada masa gidan ni'ima wa uzlifat an kusanto ta ba
فهنت لمثواه بها وتزخرفت sai ta yi bege lima suwahu biha saboda zamansa a cikin ta wata zaharafa ta yi ado
وكم فقعة أوهالها فتشرفت da yawa bigire a wahalaha manzo Allah ya ishara da ita fata sharrafat shikenan sai ta fifita ta daukaka kaga ta zama muradin na annabawa da waliyai kuma ake ta abin nan yanzu ya kaga mutane a wajen multazam din nan ana ta turmutsi gurin kowa yana ta mika shigar da abubuwa wajen wajen sun hijiru din nan da ina ne da irin kuma matakan duk inda aka san muwaddi rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallama kaga isharar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kudin shirin kudi to
من أنساها لما أن أتاها وأرفت به عرفات ولهيم وغمزة ka gani minan taha kaga mina ma ta yi alfahari eh taha ta yi alfahari duk da minan dai mace ce aiko mina mace ce saboda ga tana da alifi makasuri mina Ah, taha amma sai zakarar da kuma fi'ilin mai kai ce taha saboda fi'il saboda waka Ah, kuma da yawa Ah, kuma tunda ba ba shi tanisi idan ba muhaqqaqi bane ana iya cire masa tattanisi idan ba muhaqqaqi bane tanisi tanisi kuma haƙaƙi shine mahallin da zai iya yin ciki ya haihu shine mace na haƙiƙa kenan yawa yanzu taguwa akwai duk wannan muhaƙaƙin ta bayan da za ka sa mata fi'ili ba tattanisi ko mace ko wajeje duk ba za ka yi mata fi'ili ba tattanisi ba saboda muhaƙaƙin tanisi ne amma yanzu rana mace in ka ka ce dala atishamsu in ka gara ma ka ce dala ashamsu yawa ka gani ah, lamma an ataha yayin da manzo Allah ya zo mina sai ta alfahari akan gurare wa urrifat bihi arafatun da manzon Allah aka san iyakacin arafatu ka gani wal hadimu haka nan da albarkar manzon Allah dai aka san hadimu shine hijru din nan wa zamzamu da rijiyar zamzam da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka san su wannan da kima su kuma da darajar su kawai zance akan su dan kalma ɗaya bi shikenan suka ɗaukaka suka bibita kuma suka zama muradin halitta ake ta kwaranya gare su to من الله أرجونا وما شملي بشملي ina kaunar tara rarraba ta da taron manzon Allah min Allah daga Allah nake kaunar wannan
وإلا فدمء وبلو إفرة idan ban samu haka ba idan ban samu jam'i da annabi ba to fa dam'u hawaye fakan ba yankewa wabuluhu mamakon sa isra dallihi a gurbin yayyafinsa na dinga na su mai yayyafi ana bani hakuri na da kwararowa sai kuma ya zama mamako in kuka ban hakuri sai ya zama mamako ka gani ووف على النعي اتصمت بهبلي to yana yana daga cikin siffar masoya an dai su- soyayya ta tsirga a cikin ran bawa ta ɗiga a cikin ran bawa sosai to ba shakka komai kuwarsa in dai soyayyar annabi ta ɗiga a cikin ruwansa komai kuwarsa komai ƙarfinsa komai kamalarsa to sai ya kwaran yadda ruwan hawaye ba a misali wannan wajibi ne yawa babu yadda za a yi wannan abin ya ga kuma ya zama na cewar dai ya sauka zo zai to babu shakka sai an abin nan ka gani duk yadda ga shehu din nan da murmushinsa da dariyarsa da haba-habansa din nan da wani ne ka gani abin da yake faɗa ya- mata nazarin hawai uka kifa admu'i wayan gafa lufa arsaltu dam'iyya mutlaka to hakan nan yake to ka gani to irin wannan kaga sadiqai kenan to ah, wa hubbun ah, yace kuma bakaitu fa afnaitu dumu'a yawa ka gani wa malbuka siwa halatil qalbi to hubbun ala na'i ita samtu bi hablihi wa hubbun hakan nan ah, da soyayya kuma ka gani a wato in dai ban samu jam'i da annabi ma wato ma'ana shi ne shi ne a dan abin da yake nufi jam'i kam ai cikin jam'i yake wannan mahaba ita ce jam'in amma zuwa ziyarar manzon Allah a Madina ita yake nufi shi da hararar da yake ciki kenan magana ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne na zuma shamli bi shamlihi da a ai kuma ga Allah bai je ba ai zuwan makan ada zuwa maka ko madina yana daga cikin abin da ake lissafa wani karamomin waliyai idan ba- idan waliyi idan aka sa mutum har ya je ya yi aikin hajji ya ziyarci annabi to idan aka tashi li- fadar wato darajojinsa ana sa wannan ballantana a ce wa hajja marratai ne to ba dama yana daga cikin manya-manyan karamomi aiki to aika saboda akwai sirri wancan na daɗin ka gani ya ɗan gaskiya ya fi namu na yanzu ka gani eh? haba halifa wane mutum taɓiya mutum ya taso tun daga magarbar a ƙasa yana tafi cikin sahara ga rana ga guguwar iska ga tashin hankali ga karancin ab- guzuri da abinci da waye da sauransu in ka jan da ɗin da yake bayanin mahajjanta abin nan to kuma galibi dukkansu masu sirri a cikinsu suna tafi wannan wahala kwata-kwata ba sa jinta abin da yake kawai kuka yake yi shi abin da yake gabansa kawai yake kokarin cimma abin da yake gabansa yake kokarin cimma to kaga irin wannan abubuwan mutum zai zo ya yi tafiya tsawon zamani dama taguwar sufarta ta aka yi yawanci akwai kamfanika na irin wancan lokacin masu da ake sufurin tagoyin ai shine kira'i da muke babin kira'i da muke karanta na fiqh yawa suna da shi misali in ka in ka taho daga maghribul aqsa inda ake Morocco yanzu in ka zo Tunis suna da branch a nan nan za ka ban musu taguwarsu kuma ka sake hayar wata daga nan kuma a sake yin gaba har ka je kuma inda za ka shiga cikin bahari a abin nan a shi- teku duk da haka shehu tijan duk da haka suka yi aikin hajji sai a shiga jirgin ruwa kuma shikenan kuma a a- a shiga wannan baharul kulzumi wannan a samu a- a- a tafiya a ke- a ke- shi kuma ta garauniya a cikin tekun shi ma inda jiragen ruwan ba irin na yanzu bane ba irin na yanzu bane haka za ku yi ta tambal tambal tam- ga ruwan kana gani ana tambal tambal ga karinsa ga gafinsa ga tashin hankalinsa duk abin kan ka shiga in ka dinga amai mutum saboda gafin ruwan tashin hankali ne sannan a ƙetara a tafi to ba sauƙi abin ina ka ga guzurin dirgigimu kamun ka iya yayyagewa ka babballe ka tafin ka gani ko to shine abubuwan da kake ganin cewa shi yasa aikin hajjin ku duba fa ku gani duka sai ta nan ta shehu dan fodiyo kaga waliyin Najeriya bai faje aikin hajji ba Abdullahi na Gwandu kaga bai je aikin hajji ba Muhammadu Bello Amirul Muminina bai faje fa aikin hajji ba wanda ya ta yunkurin sai ya je dan shi shi mala abdullahi na gwandu ya yunkura sai ya je daga nan kano tafiyar ta rikice abin bai yiwu ba dole ya zauna nan a cikin wannan zaman nasa har ya rubuta da ya'ul hukami ya rubuta saboda sha'anin sarakai da alƙalai inda za su dinga warware rigingimu haka ya ban musu a nan kuma ya asasa wannan barin masallatai nan a nan kano cikin wannan zaman nasa ya koma gida kana kan hanya za a ce nan daga kunje bakin iyakar sudan yaƙi ya kauri ana nan ana fitina ko a ce daga kunje ina ne haka dai labarai za su dinga zuwa na abin nan kuma irin wannan tafiyar wani lokacin daga nan zuwa wudil baka san me ake a wudil ba kana nan kano baka san me ake a wudil ba sai dai ka je kwatsam ka gani to kaga irin wannan kaga duk sarakan kano duk kasaitar su wanda ya fara zuwa aikin haji a duk cikin sarkin kano shine sarki alhaji abdullahi bayero sai za a ke cewa sarki alhaji kaga shi ma yana ce a kan dalilin wannan ake lissafa shi a cikin jimlar auliya'u ka gani ya an ga cewa ya yi addu'a Allah ya lamince masa cikin bukatunsa ya je aikin haji to kuma Allah ya masa ya je aikin haji shi kai ya je sarki alhaji kamun nan ba a taba yi ba to abin bai da sauki a wani lokacin ka gani to jirgi ina fa wani irin jirgi a mota yaje jirgi alhaji ba mun dai ka san tawaga ce ai ta kaze to ya da ya kwatanta halifa wai wane mutum yanzu ga ka taba zuwa kaga wani bishe gonar da dinai bairu ha'uta abu ayyub al-ansari ai babu ta sai hotaloli in ka je sai ka wani zuba in ba kai da gaske ba in ba mutum ne mai Allah ya sa maka wani sirri a zuci ba sai kaga in ba kai sa'a ba da wanda ya je Madina da wanda ya je Lagos sai a rasa bambanci to me dai gashi nan gine-gine ne ga sunan da da da da shu'a'u kyalkyali da waye da sauransu iri-iri ga kuma abinci cika nan barkatai kaga shikenan shagali ya samu ga AC ga abinci ga gine-gine ga gadaje ga waye da sauransu ai kaga duk abin ya rikice gaba daya ba za ka je ka ga misali asarun irin abin da kake karanta a cikin sira ba yau da shi inda aka yi kaza aka yi kaza ka ga yanayin hai'ar yadda abin yake to kaga duk wannan ya tafi a ka'ida da kamata a ce a ta kula da wa'annan asarun a basu yadda suke gine-ginen a yi dinga yin sa a waje yawa a gefe ba wai a markaɗe asarun wannan duk sharri ne na wahabiyawa sharrin wahabiyawa ne su suka karya addini mu kuma nan saboda rashin ganewa mu ce kai mutanen suna aiki jiyan da suka gyara harami to aika aika suke yi duk sun rushe sun rushe ma'ana sun gina abin nan ka gani wannan shirme sai gadaje kaman ka je ko ta New York ko ko Dubai ko waye da sauransu kaga duk wannan ba abin sha'awa bane ko kankana nan gurin ba shine girman sa ba a cewa gidaje mai hawa kaza ko waye da sauransu duk ba shine darajarsa ba ya je a ga ginin ƙasa da duwatsu da binai da itaciyar farar ƙayan nan da waye da sauransu kaɗa ka gashi nan to shi ne magana to to a bayan da zai da shi uhudu wannan in ba an samu wani shaidanin ba shi ma to kuma dai sai Allah dai ke ai kaga taraki suke a cikin shaidanci taraki suke taraki suke wata ran sai a ce shi ma ana so a baje shi a hotel ko waye to ka gani lamarin Allah Allah kyauta to mu je nan to sai kuma soyayya da na riko da igiyarsa tare da nisan tunda ban samu zuwa ba hubbun ne hubbun ne eh to gurin dukkan rai rai ta kirki ba rai mumina ba lasumu shine sumbanta asare na alihi gurabun fadansa gurabun sambatsansa kasar madina ka tabbatar manzon Allah yayi kaiwa da kumuwa a cikin ta wato fita kai ta yawo a garin ka su an zan kai yawo ma sai tayi sai kwanta sai waye to ka gani sai tayil sai kwanta kai kuma rairayin kake so ka gani inda manzo Allah yake ka tabbatar ya kaiwa da kuma a wannan wurare to kaga gashi nan to wabin nasu man yi ƙamu nahu yubramu eh a cikin mutane akwai wanda ake bashi gurin sa akwai wanda kuma ake hana masa duk hukuncin Allah ne ya za ka yi to bismillah mu je ai al'aimi aksir an lahumi auridi wa halin wa illa in aqata fazidi وما كادوا مني لا ولا انا من دليل نعمت بذكر الحجم محمد وسعادني بمري اللفظ والمعنى كنت عليه امه بعد امه أدين به لله أفضل أمة امسها منه كانت خير امه نبي زمن بعده كل أمة ونادوا لذاك الفضل من بينهم كنا هذا رمضان شرق ومغرب وهو سار بمكوى المدينة ليضرب كان له بذرة بفرة النور مضرب نبي لرب العالمين مقرب حبيب خير المخلدين وإنسان روسية وغله الذكرى خالدة بهذا الكلمة قلبا وجالدا جردها في الدنيا وفي الدين واحدة نمد قرون من أمة ووالد فأعلم بنا وأكرم به معنا العالم العلا وما هو منهم شرير فيه بالوصف كشر لديهم يمن بكل خلق دانهم إليهم نذير لعل الأرض عليهم عليهم أبا لهم سوى وسوى لهم مسنا الحق يلي كل إفك وباطل هدى فأتى الريب عن كل جاهل وجاد فأنت كل فضل ووادل نجعل وكلهم الأسف كل نائل فقد من الإنسان بحله والهدى أبقى الهدى عن دور إلى تلكيا وقد كان يا بشر قبله توجيا لما لنا الهك باليد ملكيا نائل للإنسان أنا تلقيا فكان ذنوب قوسين أو أدنى لا إذا كان إذ يجني بي لمهرمه ما أمسك وجبه يدانيا أو الفؤاد منيبي نبعنه موسى من قرب حبيبي فأجاك من قلبه حرمك الجبنى وجبه لله أشرف وجهته أفاك بأن كل فاتح وأفة هذا ومن لم يمتع بنزهته ذهبوا دولة لدارين جمعة فسر مفردة فالأرض قد مولعت أمنا كل قدم على على كل متعب هو الآخر السميع على كل أول وابدل وعذبه من مفضل نقدم نفسا على كل مرسل ولا خلق يستثني ولا خلق يستثنى
بلنا بابنا بنور هدايته نجونا به من كل الغوايب أنا بلغنا صله عند غايته لقدنا له أسعد هذه فعالة وأجل كالأسعد في روضة الجنة وهذا مزرعه لذي شرف شرف وهل ينكر الفضل النبي كمن عرف وهل هو إلا بر يدلو إذا صدق نعونا بنا والثواني فلم نرى حقائقنا وموعد سرورنا لنا آثر عن أمدائه قدرنا لنا فنحن نهدي بمنهج فهمنا أنا بأب والله عن سوء دومنا نوقف به يوم الحساب بعلمنا بأن له سابع ما ديننا والعبد إن رضيته ترد ربه ومن ساره فله يميت ذنبه وأنا إلا ابنت بالهال قربه نحن ليوم الحق والوزن غضبه ويذكرنا لسانه حيث ما كنا أبواب نوزا بالنفوس كريمة راجعوا فوقنا عليها عزيمة قالت ودم العين يحرم قديمة نحب رسول الله دينا وشيمة وإمنا ومرعاه هدف وانزنا أنا لأمر الله أخص بسميه وإبائه عن كل نفس وسبيل لو أننا ممن يقوم بشره نزلنا على الأسماء من دور من سلوكا على الكرم وكرمنا يقر بها البيت به وجوده والأسماء جد وفيه
دونه نبذت جميع سبل العيش دونه وقلت إلى كم يسرك نجف المثنى ما لا تدري هل لعينها لمهة للعمات حيث الغرائب سمعة إنها والباب الولوء ملحة نكالوا إذا أردت يسري فنبات المسيرون عشقا ونبنا بها حزنا نفسي بالأجفل الماء في الوصل متعة يهب بها وجه وتلقاه جمعة يا أي حبيب حبه الدهر شرعة ناداه أنا وللقلب لو أدم فيا ليتنا إذا نعاين وقدرنا والمنتفى لله من خير رسله رأينا له الحق المراد بمثله أنا عن من زوج لساءة وصله نكمل بالأفعال أثار العلي ومن فاته المأمور عنا إلى المغنى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أمر والفاتح ما سبق من الأجر والهادي لأسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حرف النور to harafin nuni kenan harafin nun guda ba نعم أيا لائمي أكثر عن اللون أو إذي eh ya kai mai zargi na a kasar ko ka takaita anin laumi gabarin zarginka auzidi ko kuma ka kara duk wa ɗaya ba ɗaya Hmm.
وخالف فإلا إن أكلت فأسئلي in ka ga dama wa halif ka saba min wa illa idan ko ba haka ba in baka saba min ba in akalta kana da hankali kenan to fa asidi ka taimaka min a cinye ban annabi Mhm.
فما عدد مني لا ولا أنا من wa ددي ma dadu minni babu wasa daga wurina la wala ana min dadi la wala takidi kenan sam sam sam sam wato ni ban zama min dadi daga wasa ba a gani wannan ikitibasi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lastu min dadi wala dadu minni haka ma yake faɗa sallallahu alaihi wasallam to
نعم نعمت بذكر الهاشمي محمد na ni'imtu da ambaton bahashimi annabi sallallahu alaihi wasallama وساعدني في ملئه اللفظ والمعنى allafazu lafazi wal ma'ana da kuma ma'ana sa'a da ni sun taimake ni fi madi a cikin yabansa lafaza ga sunan in ka nufi yaban annabi ga sunan saboda abin faɗin ba shi da iyaka ma'anonin siffofin na kamala ba su da iyaka fasahalin sana'ul mustafa faɗi ba'uhu wa af'aluhu tubdi sana wa tu'arrifu ka gani sai ce ne kamalun wajudun mene wa ihun, wa ifatu ihun. ka gani gashi nan dan Allah ku yanzu hadda ta tafi to to shikenan bari mu hakura ka gani yace abu ne mai sauki ban annabi saboda dabi'un ne za su yi ma ca da siffofin da ma'anonin su yi ma ca duk wata kaga dama ka dauka kawai ga ta nan ko ta ina Mhm.
أكفت عليه أمة بعد أمة na lazima kan yaban annabi zamani bayan zamani mun sake dawowa dai ummatu din nan dai ka gani ummatan ba da ummati ka gani ai mun faɗe shi cikin alkur'ani ko wadda kara ba da ummati ka gani qala alladhina jaminhuma wadda kara amman ba da ummati sai da aka riga aka gasu tukunna sanaya tuna da zancen da da zancen annabi yusuf ka gani to shine bayan zamani نعم أدين به لله أفضل أمة ka gani kaga ina addini ina bauta ga Allah da shi da yaban annabi kenan afdala ummatin wanda shine mafificin addini shi kuma ummatin ina wajadna aba ana ala ummatin ko mun same su kan addini kaga ummatin kenan ala ummatin ai akwai shi ko cikin qur'ani yawa mhm
بنفسي منه قانت خير أمتي to eh, qanitun mai bauta ga Allah wanda ya kai matuƙa a cikin bin Allah khaira ummatin fiyayyen cikakken mutum shine ummatun cikakken mutum kenan inna ibrahim kana ummatan qanitan yawa lillahi kaji shi kuma ana to ina fansassa bi nafsiya da raina waye shi minhu shine annabi sallallahu alaihi wasallama
نبي mm.
نبي تم نبعه كل أمتي shi ne annabi da dukkan al'umma ta gurace aiko shi gare ta
ونحن بذاك الفضل من بينهم wani halumu fuzina mun rabauta bi za kalfadili da wannan falala wannan daraja min bainihim a tsakanin al'ummatan ya Allah ya keɓance mu da ita su shi yasa kuma muke alfahari kuma bai kamata a ji mu shiru ba lokacin samuwarsa ko ba haka ba yasa muke ta maulidin manzan Allah da ya ce yake cewa wato wamin maza da ne sharafan watihan wa kittu bi aka musu ya ɗau surayya duhuli ta ta ƙaulika ya ibadi sannan me wa an sayarta ahmad ali nabiya yawa gani da kace ya ibadi ina ciki kuma gashi annabi ahmadu shine kuma rabona a cikin annabawa to
bada kamaran masrahu sharqun wa magharibu to bada ya bayyana kamaran halin kasancewarsa wata masrahu matafiyarsa da dare sharqun wa magharibin gabar da yamma gabaki da diya kaure su wato da halitta kenan
وقصت بمثواه المدينة يسرب وقصت يسرب أما سي أكا كيبانتي يسرب الإتتي المدينة بمثواه دمزون سفما
وكان له في سدرة النور مضرب مضرب wato matabbata ta tabbata gare shi matsayi ya tabbata gare shi fi sidratin nura a cikin wato bagare nan ta haske
najiyun lirabbil alamina muqarrab najiyun abin gani ne shi da Allah kuma muqarrabun abin kusanta li rabbil alamin ga ubangijin halitta
habibun fayadanu kullahinin wa yustab habibin masoyi ga Allah fayyadunu da yake kusanta kullahinin kowane zamani wa yustadana kuma ake dada kusanto da shi dai sauran daya khususiyatun abakat lahu dhikra khalidan wannan hususiyatun keɓantacciyar daraja ce a buƙallahu zikira da ta wanzan masa da kyakkyawan ambato khalidan matuturci madawwami biha hada riqal madadi irfan wa taliban riƙa ko riƙa dai yawa da shi ya mallaki wuyaye na girma shi girman wato an ƙaddara shi kamar mutum ne girma to wannan mutum bawan manzon Allah ne shi girman kenan ka gani da shi ya mallaki wuyaye na girma ɗirfan shi kuma girman nan da sabo wa talidan da wanda yake kuma tsoho da wanda yake fararre da wanda yake marashin farko kuma yanzu nan da ya zo irin abin da suka bayyana a hannunsa a duniya da irin abubuwan da ya manya-manyan abubuwa to kaga wannan turfan ne sai da ya zo aka gani a nan duniya ko ba haka nan ba wanda wannan kowa ma ya gani haka fure duk sun gani kuma sun sallama sun yi jinjina sun yadda an fi su kuma an fi kowa amma fa masu hankalin cikinsu masu ilimin cikinsu masanansu sosai yau wannan duk sun sallama ai gashi na maganganunsu ko ana ta kawo maganganun manya-manyan masana kafirai wa'inda ba su Allah bai musu tafiki zuwa ga imani ba kowanne da irin abin da ya faɗa game da annabi na sallamawa na ya tabbatar da Allah bai taɓa yin halitta irin wannan ba masanan tarihi masanan kimiyya ta zamantakewa na dan adam masanan harkar siyasa masanan harkar tattalin arziki masanan shari'a masanan waye cikakku masu abin nan gawar tattun kafare duk gabaki dai sun sallama wal haqu ma shaida bihi al a'da'u to ka gani bi hadar kalmar da kenan turfan wata lida da sabo da tsoho wa barraza فبلل في الدنيا وفي الدين واحد wa barraza yayi fice wahidan halin kasance su makadaici fid duniya a nan duniya wa fi dini balantana kuma kiyama ka gani
نمته فروق المدد مهم.
أما ووالدا to rassan girma su suka danganta shi umman fuskar su ne danganan ma'ana shi ne ta fuskar umman walida wa wa walidan da kuma shi kuma mahaifi ta gani ko ta ina wato dangane ne na girma da fuskar mahaifi da fuskar mahaifiya Mhm, amma kuma sai suka zama nan sai suka zama su ne reshen shi kuma shi ne asalin ya ka ce furu'ul majidi ka gani Mhm.
فأعزم به زهرا وأكرم به بطنا mamakin girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaharan ta wajen uba mahaifi wa akrim bihi badina mamakin girma ga manzon Allah kuma ta wajen mahaifiya ita ce sayyida Amina wayannan ba ta yin wato mahaifa kamar su ba kullum ina faɗa idan ka ji ana faɗar girma game da abu a janibin manzon Allah yanzu ina ka ce mahaifansa ba kamar su ba a taɓa yin walidai kamar sayyiduna abdullahi da sayyida amina ba ba a taɓa yi ba ba a taɓa yin aure mai tarin albarka mai alheri irin wannan auren ba saboda me saboda ya fitar da hatimul anbiya wal mursalina saboda me suka zama sun fi dukkan walidan duniya da lahira saboda sun fitar da sayyidul halki a jima'ina abinda Allah bai taɓa yin halitta kamar sa ba to dan annabin ake duba ka gane idan aka ce nasabar manzan Allah nasaba ce da babu kamar ta ba a taɓa yin wata nasaba ba duniya da lahira kamar nasabar annabi to saboda me nasabar ta ɗaukaka saboda manzan Allah ba wai darajar ta taba ce a'a darajar ta annabi ce an fahimta yawa ai ka san ana fadin ta ka kawai sai ya ba mu wahala eh yace a ya za ku ce kaza kaza wannan fa duk ba annabawa bane in in ka toto tun daga kan da abin nan ba wani tartibin wanda yake yanki annabi sai annabi Isma'ila daga nan ne kuma zaka dora ka ce annabi Ibrahim wannan yanke ne shi ma sai annabi samu da annabi nuhu su ma wannan gashi nan to daga nan ne amma wannan gasu wasu an samu da annabawa a cikin iyayensu da kakanninsu da waye da kaza kaza kaza kaza da to dukka tarkata alsar duk annabawa ne ma akan nasabar gaba daya tun daga farko a karshe to nan kuma ga sayyidul wujudi shi kuma a cikin nasabar yawa ai shi yasa wato fa misla rasulullahi lam yahza majma'u ba wani taro da zaka tara komai nagartar taron idan ka ce ba a cikinsa annabi yake ba a cikin nan yake shi kadai to duk ya fi wannan nagar an fahimta
Ya